iqamatu sunna wacce take da tarihin kafawar a sheikh ismail idris muna roƙon allah allah ya ji kan malam amin
malaminsa a sheikh abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta masa amin allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu wanda suke da rai da mu da su allah ka mana arzikin cikawa da imani jagoranmu shugaban majalisar malamai a shek muhammadu saniya a yajin gir muna roƙon allah ya ƙara man imani da taimako da kariya mataimakansa majalisar malamai gudanarwa a gaji ubangiji allah ka sa da mu da su ƙarshen mu gidan aljanna ta firdausi amin
muna wannan sura mai girman daraja suratul yunusa kuma za mu tashi daidai aya ta goma sha ɗaya Allah yana gaya mana hali ko ɗabi'a irin ta ɗan adam sai wanda Allah ya kare ubangiji Allah ya kare Allah ya ce walau ya'dilu Allahu lin-nasi sharra rijalahum da Allah yana gaggautawa ga mutane sharrinsu na gaggawa mimalahum fihim mudurra abinda a ciki akwai cutarwa wa makaruhun da abinki da kaular rajil kamar yadda mutum zai ce li'alihi wa waladihi ya gaya wa iyalinsa ko ya gaya wa ɗansa inda al-gazabi lokacin da ya fusata ya ce la'anaka Allah Allah ya tsine maka ko Allah ya tsine maki la barakallahu fi ba albarka a gare ka kar Allah ya ma albarka ga Allah yana karba istijala kuma yadda Allah yake gaggawar karba bilkhairi ga alkhairi kama ya ji kuma yadda yake amsa musu wa yu'ajjilu lahum kuma yake gaggautawa al-ijabat wato karba inda istijal inda istijalihim a lokacin gaggawar su ko addu'a su bilkhairi ga alkhairi ma fi abinda a cikinsa lahu maslaha akwai kyautatawa ka du'a'ihim kamar yadda za su yi addu'a bin riziki ka roƙa wa ɗanka ko iyalinka arziki wa rahama ko kuma ka roƙa masa rahama da Allah yana gaggauta ta fushi ɗin a kan mutane laƙudi ajalun da Allah ya zartar da ajalinsu wani ma'ana sai ɓaci sai ya roƙa wa iyalinsa addu'ar haraka ina ya ɓaci ta ce ka gani shi ma ya ce kyagar ko ya tsine masa ita ma ta tsine masa muguwar dai addu'a ta jahilci Allah ya ce fa nazarul ladina la yarjuna liqa'ana muna barin mutanen da wanda ba sa kauna ba sa fatan saduwa da mu fi dubu yanihim a cikin fatan su ya amahun suna ɗemuwa abinda wannan take karantar da mu shine ne shi dai mutumin kirki abinda yake fitowa daga bakinsa alkhairi in ya yi fushi ma abinda zai fito a bakinsa alkhairi in ma yana cikin farin ciki abinda zai fito a bakinsa alkhairi idan dai kalmar shahada bata mutsike fushinka ba da sauranka ya kamata a ce kamar yadda muka samu darasi shi momini tun kafin ma ya aure mata kafin ma ya yi kuɗa yake masa addu'a الذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين نعم وجعلنا للمتقين إماما
wannan aya tana cikin jerin ibadun rahman bayan da Allah ya buga musu ta yace su ne bayan Allah kowa bawan Allah ne da mai bi da mara bi waye halice su to amma akwai bawa kamar a ce wani mutum ne ya gaga wata magana ga wani ai kowa ma mutane ne amma an ce wani mutum ne an faɗi wani an faɗi wata magana to Allah ya ce wa ibadur rahman bayan mai rahama dai wayanda suka amfi sunan su na bayan mai rahama alladhina sune wa'annan yaquluna wa'anda suke cewa wato li'azwaj na'am ya zuwa ji wato ga matansu wa zuriyatihim da zuriyarsu suna roƙon Allah suna ce rabbana ya ubangiji hablana ka bamu min azwajina game da aurenmu matanmu matan ma suna ce ka bamu maza qurrata ayunin ka bamu sanyin waj'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu ga masu tsaro dokokin Allah Allah ka sanya mu mu zama shugabanni ma kaga wannan matar ba ce ga mijin ba amma tana addu'a shi ma bai ganta bai na addu'a amma yanzu wani ko wata ita daga hannu abin za ta roƙa allah ya bata mai mota allah ya bata mai mukami allah ya bata ɗan majalisa ko yana shan giya ko baya sallah ko bai rama da addini ba to su ma iyayen akwai wanda suke roƙa a yayansu kawai su ni'imar duniya suke gani wanda kuma tana iya gushewa ka taba gani a garin wanda da ba mai kudi wani ya zama mai kudi kuma ka taba ganin mai kudi ya zama ba shi da kudi kaga in ka tsaya akan kudin abu ya karwasa amma in karoki waje an lalil mutaƙi na imama kuma karoki ƙorata ayunin sanyin ido abin da ake nufi da sanyin ido mutumin da in ka gan shi kyau ba abin da ya haɗa kusa da ya faranta mara saboda mai saboda yana aikin alkhairi yana abin da Allah ya sa shi mutumin kirki ya zo yin gaga dan kwaya za ka ji daɗi ko dan wanka ne ma sai ka ce ba dan wanka ba ne saboda ba san yin ido ba ne kaga ashe kenan ba a addu'a jahilci ne mutum ya yi addu'a ya tsine wa matarsa uwar ƴaƴansa wanda zai kulla zuriya ita ma ta tsinewa amma ita za ta iya yi a ɓoye ta ce Allah tsini miki ta ce jama Allah tsini wa a ɓoye ta yi amma duwan tsini wa juna kowa tsini ba wani ba ɗabi'ar mutanen kirki ba mutanen kirki kullum magana ce mai kyau take fita daga bakinsu zuwa ga yan uwansu ga musu yalla yake cewa وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ونما ɗabi'ar mutum ce sai wanda Allah ya kare musamman wanda ba shi da imani shi yana sufatuwa da wannan sufa Allah ya ce wa iza masal insana doro idan wato wata cuta ta shafi mutum wato jinya ce ko kuma talauci da ana da jami zai kira mu a duk lokacin da yake yana kishin gida ne auka idan auka ima ko yana tsaye yana ta addu'a Allah ka yaye mini ko yana zaune yana ta addu'a Allah ya yi mini ma'ana dai fi kulli hali a dukkan hali falon ma ka shafna an hudun rabu lokacin da muka yaye masa wannan talauci ko muka yaye masa wannan jinya marra sai tafi ma'ana marra alafin kurki sai ya doge a kan kafurcinsa ka Allah mai da'una kamar bai kira mu ma ila durrin masahu ga wata cuta da ta shafe shi ya manta ya koma laifi da barna ga zalika Allah ya ce kamar haka ne zuyina aka kawata lil musrifin ga masu laifi mabarrata makaru ya amalo da abin da suka kasance suna yi idan mutum ya hada cikin damuwa to wani ma daga waya zai kira wani musamman almajirai sun bijin wannan kira za ka nema cewa a taya mu a cikin addu'a a samu karku mata kuma ta ke da karatu a samu a addu'a ta koyi na yana da addu'a idan komai ya yi kyau sai ka ta kyau to ina ma shirin kawai gaje to sai ya koma kuma fata-fata sai a manta da halin da aka shiga sai a koma laifi yanzu yunwa da aka shigar nan da matsin da aka shigar nan mun gane jarabawa ce ko mu ganewa to wallahi in ba kariyar Allah ba da Allah zai saukar da harka waka da waka sai wanda Allah ya kare wani kuma kamar akuya ce take daure a sauta ga gari ga gurin tari ina za ta yi dole ya ko sauta na su ana sake shi yana samun sarari sai ya fasawa shi sa maganganu da muke ji a midiya da sauransu ka more ka shakata ka yi waye a nan duniya ba gudun morewa ba ne wallahi inda duniya gudun morewa ne da annabawan allah sun kowa morewa don allah ya fi son su sun fi kowa daraja amma sai ka ji annabi ya kwana da ci abinci ba kuma a duniya yake zai iya roƙon allah ya ruwan zinari ba wannan ce a ransa ba abinda ya sa ya san duniya gudun tsallakewa ne a wuce ina za a je lahira gudun duniya ta ba zama ne na kanar tana wuce sittin sai ka ware shiga matsala balle ka wuce saba'in kenan abinda ya kamata mutum ya mai da hankalinsa kawai neman lahira Allah ka mana baiwa ma'ana in an jarraba ka in abin ya wuce sai ka wurewa ya kama mini yake yana cikin kunci da ya haƙuri ba zai ce wani ne ya ɗora min ba in kuma ya sami yarwa sai ya wurewa Allah ka samu a cikinsu gaba sai Allah ya ke cewa ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين الله يقول ولقد أهلكنا القرون حقيقة مهلكة قرنوني بعدها نتي قرون karni daga dari zuwa dari daga dari zuwa dari to da yawa min kabari kuma kafin ko musamman ana gaya mutanen makka lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci bai shirki da shirka allah ba san shirka allah ya ce waje akan rusuluhun su waɗancan karnoni manzanninsu su zo musu bilbayyana da bayani shine addalalat ala sulukihim bayani filla-filla a kan gaskiyarsu wa makanu liyumin wa amma su imani duk abin da suka aka fara sai kuma sai to ai kaza Allah ya ce ka zalika kamar haka ne kama a halakana ula'ika kamar yadda muka halakar da wayancan na jazi muke sakankawa al'aumar mujirmi mutane wanda suke mabasa kenan na yanzu ma an sun yi ba za a basu ba mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a irin wannan kishi yau an ɗauke mana amma kai kare allah da iya matsa ya allah da iya sauka ma da bala'i ba wanda yake ji sai kai allah ya kare mu da musu allah yake cewa
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله يجزي ثم جعلناكم سانا مخزنياكم khala'ifa mamaya fil arabi a bayan ƙasa min ba'adihim bayan wa'ancan ɗin sun wuce ko kuma ga ku a bayan ƙasa linan kura dan maka kaifa ta'amalu da ko kuma ya za ku aikata kenan mu da muke yanzu dina an zuba mana ido ne kuma ido mu gaya wani irin aikin zami wasu sun wuce kafin mu an ba su irin abin da aka ba mu na shekaru ne in ka ji an ce yanzu akwai mai shekara kaza a can ma akwai na kudi ne ka za ce akwai mai kudi kaza a can ma akwai duk sun wuce kuma sun yi irin abin da suka yi sa'ana mu kuma ga Allah ya ce Allah ya game kuma mu za mu aikata Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi na
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله نعم قل ما يكون لي أن بدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
Allah ya ce wai za ta kula alaihim in an karanta a kan su ayatuna ayoyin mu shine alqur'ani bayyanatin kuma bayani ne a bayyana karara ana gaya maka kasan ba maganar mutum ba ce magana ce filla-filla ta ubangijin mutane wanda kowa yake jinta gwargwadon yadda yake ji Allah ce ƙara lalina layar dunar ka'ara sai waɗanda ba su yadda da saduwa da mu ba ma'ana marasa imani laya kafuna lifa'asa ba sa tsoron tashin kiyama don ba su yadda da shi ba istaitina bi qur'ani ko iti bi qur'ani ka zo da wani abin karantawa alqur'ani gairi hada banda wannan ma'ana suna gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka zo da alqur'ani banda wannan laysa fihi ta'ibu alihatina wanda a ciki ba aibanta kuma kanmu aw badil ko kuma ka canza wannan alqur'ani min tilka'ina suka ta ɓangaren da kai da kanka ka je ka canza don abin ya yi daidai yadda mu ma za mu shiga ƙalu ƙaza sun faɗi wannan istiza saboda izgili ne wasu ƙurya ko kuma wato shi ma izgili ne au ƙalu ala sabili ta jariba ko kuma sun faɗa ne akan wato hanyar suna su jarraba shi wal imtihan kuma su jarraba shi kawai a ta annahu har yi zan annahu lau fa'ala zalika da zai aikata haka alimu za su san annahu da zaro cewa ƙarya yake yi fi kaulihi a cikin faɗarsa ina hadal ƙur'an yana dilu alaihi min indillah sai su gane inda zai canza ya su gane shi wannan alƙur'an da yake cewa daga allah ne to ba daga allah ba ne shi ke shirya ba sai Allah ce kulka ce mayaku na ne baiwa a gare ni an ubadila hukun canza shi min tilka'i nafsi wai da kai na canza ba ini a kafu ni ina jin tsoro in addabi illa ma yi a ala ilayya ba na bin komai sai abin da aka yi wahayi zuwa gare ni inni a kafu ina jin tsoro in a sai turabbi ina saba ubangiji na kama yadda kuke nema ina jin tsoron azaba yawon da kasi azaba rana mai girma shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in ya canza yana jin tsoron azaba in ka ji wani ma ikirari yana faɗa yana nuna mashi ma yana da wani bangare a wajen allah karamu da shi ba addini ba a wajen allah kowa bawan allah ne tun da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya fi kowace halitta a cikin halittun allah ya fi annabawa ya fi mala'iku ya fi duk abin da ka sani amma ya ce yana jin tsoron azaba idan wani ce zai zo ya ya ce allah karkar wani azaba ya kasan karya yake yi magana ce kawai ta hira kuma dan a ɗauki mutane hankalin mutane sai ce muka ya yi istighfari da yawa ya yi salatin annabi da yawa ya yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man salla alaihi maratan wahidatan sallallahu biha ashara to ka san naka daya to ka san na Allah nawa ne to annabi in shi aka ce ayi wa salatu to amma shi yace ina jin tsoron azabar Allah to ya kuma wanda ya azab wanda ya salatu duk abin da za ka gaya ma a ce ga wani abu da za ka riƙe ko wata ƙaba da za ka riƙe wannan kamar ita ce za ta kare ka da wuta ba tare da kami Allah ba wallahi yaudara ce kawai Allah ya kare mu gaba sai Allah ya ce قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون الله يقول kulka ce lausha Allah da Allah ya so matalauku alaiku da ban karanta shi alkur'ani a kanku ba wala adara kun biyu kuma da ban sanar da ku abin da ke cikin alkur'ani biyi sai ce lakada labin hakika na zauna fi kun umara shekaru ɗaiɗai har shekara arba'in min qablihi kafin ku ji wannan magana din kuma la uhaddithukum ba la uhaddithukum ban gaya muku komai ba ko la uhaddithukum bi shay'in ban taba ce muku wata magana ba afala ta kiduna wannan kawai ba za ku hankalta ba muna tare da ku sai da na shekara arba'in sa'an wahayi ya zo mun da ya zo mun na gaya muku ai kun san abin daga allah wannan ba kawai dalili ne ba ni da shirya ba na
فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون Allah ya ce man azlamu ai la ahadun azlamu babu mutumin da yafi zalunci mimma ne qara ala allahi kadhiba wanda ya kirkiri ƙarya idan zata ta ga Allah bayan ya kulu kalaman yadda zai faɗo ta wato magana wayan sibu kuma idan ganta ta ila Allah zuwa ga Allah wal ma'ana abinda ake nufi inni lam aktar ni ban kagi ala Allah kadhiban wata ƙarya na danganta ta ga Allah ba wala uqadibu kuma ban ƙaryata alaihi fi qawli cikin wato ban yi ƙarya alaihi fi qawli cikin magana ta in hadha alqur'ana min cewa alqur'ana nan daga Allah ne aw kadzaba bi ayati ko kuma waye ku zalunci ga wanda a karanta masa ayoyin Allah ya ƙaryata kama kadzabtum kamar yadda ku ƙaryata bil qur'ani da alqur'ani antum ku fala ahadun adalamu minkum ba wanda yafi ku zalunci bi takdhibikum wajen karyatawar ku bi hadha alqur'ani da wannan alqur'ani innahu yadda magana take la yuflihul mujrimun masu barna laifi ba sa cin nasara duk karshen su duk yadda za ka yi a duniya ya ce karshen ka jihar nama ai kuma ya wata sai ka roƙi gara ma an yi ka jaki a rike nuna ma kaya ana ma bulala ba za ta ce kayi zaɓe ba za ta ce allah ya isa ba amma an ka mutu dai abin ya ƙare ina ma a yi saniya a kiwata ka kusi a yanka ka domin an yanka ka abin ya ƙare amma wanda ka gan shi a mutum to zai rayu ne har abada ko aljanna kake har abada kake ko a wuta kake har abada kake wani ya ce mutum ya mutu ba an ga mutum ma ba ɓata kai ba ruhin da aka kame kai ɗin ruhin da yana can da sakan ba zai taɓa jin bayanan ba tibarka ce kawai aka cire da ruhi kuma duk da Allah ya ce a kisa ta su haɗu za su haɗu lokaci guda kuma yan an haɗu za kuma a ci gaba da rayuwa ta har abada don haka wannan ruhin na kai kana cikin ni'ima to shi ma yana cikin ni'ima in kana cikin hukuma shi ma yana cikin hukuma ta yi ake samun ni'ima in an yi kyakkyawan aiki a nan duniya imani musulunci kyakkyawan aiki allah kuma na arziki da shi marabu da abubuwa da yanzu na duniyanci wato da shedan da 'ya'yansa sun buɗe fika kuma 'ya'yansa nan suna cewa dole sai kayi rayuwa yadda wato ta jin daɗi ka more a duniya duniya ba gurin jin daɗi a more ba wallahi wai in kai tana son ka ji daɗi a duniya suna wani ma iri-iri zai ce malamai duk sun hana mu jin daɗi sun hana mu komai ka taɓa su ce haramu sun hana mutane ce jin daɗi wani babban malami ma na zai ce don haka ne wa duk bangaren musulmai ba za ci gaba bangaren musulmai nan kan allah ne ya je sa ko ba allah ba ne allah ne ya je su tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan daulolin kafirai suna nan kuma suna jin daɗi irin jin daɗin su amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Allah ya mallaka ma duniya da ya kwaikwayi jin daɗin su ba don ba abin da ya kawo shi kenan ba abin da ya kawo shi karantarwa a gama kuma a koma a je gurin jin daɗi na har abada Allah ka ba mu gaba sai Allah yake cewa
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون kenan wal mushrikuna su mushrikai ya'buduna min dunillahi suna bautawa abinda ba Allah ma la yaduruhum abinda bai ba zai cutar da su ba illan ya'buduhu in ba su bauta masa ba wala yafuhum kuma ba zai amfane su ba in abaduhu in sun bauta masa wa huwa al-asnamu sunni gumaka ma annahum tare da su mushrikai din يعرفون أن الله هو الذي يخلق الدر والنفع سبحان سبحان الله ya halarci cutarwa ko amfanarwa saboda da kan suke cewa waya kuluna suna ce a ulayi su ha'una ai wayan nan da muke bauta musu sune za su cece mu inda lahi a wajen Allah ƙul ka ce musu atunabbi'unan lahi yanzu kuna baiwa Allah labari ne bima la ya alamu bi samawati wal arab abinda Allah bai sani wala fil arab kuna wato bawa Allah labarin abinda bai sani ba a cikin sammai ko ƙasa inda Allah bai rubuto cewa wani zai ceto kuma mushriki a bauta masa ya ceto babu ko da akwai ceto ya ceton yake Allah shi ya san yadda ya aiki wanda ba ka zato zai ceto ba kamar zaben kamsula ba ne ka zaɓa ka ce su za su yi ceto ba allah zai iya ɗauko matarka ta cece ka ta yaya kai baka sani ba ita take ciyar da kai ba ka taimaka mata ba ka komai da ƙoƙarinta ita ce mai ɗan wake ita ce mai kunu ta san ma ɗan wake ta ba ka kuni kullum wannan abu da take ba ka ba ƙarar matsayi a sababin wannan sai Allah ya bata citan almajiri zai iya citan malami malami zai iya citan almajiri sarki zai iya citan talaka talaka zai iya citan sarki citan a hannun wa yake a hannun Allah kuma ba mutum ne zai zo ce a ba ni zai yi ceto ba a Allah ne zai ce wani cecuwa ne to kenan in za ka tashi neman ceton abubuwa za ka roƙa abun Allah don shi ke bayarwa don haka so mashirikai wanda suka ɗauki wani abin bautawa ba Allah ba suna ce abin da ya sa suke bauta masa don ya kusatar da su ne kuma don samu ceto a gurinsu gobe kyama a wajen Allah Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah wata ala kuma ya ɗaukaka amma ya shirkon a shirko na biyu abinda suke hada Allah da shi suke dangantawa suke ce akwai wani ilimi wanda ba a rubuta ba kuma su suke faɗansa kaga wannan shirbici kenan ba ilimi ba Allah ya samu dace gaba sai Allah ya ke ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون kenan ana ba mu tarihin mutane ko tun farko ko kuma larabawa Allah ya ce wa makana lina wa makana nasu mutane ba su kasance ba al'arab kenan larabawa in su iyakansu abin ya tsaya illa ummatan wahidatin sai dai al'umma ce guda daya aladinin wahidin suna kan addini daya wal islam kuma shine musulunci milladun ibrahim tun daga annabi ibrahim ila amru bin al-hayy har amru zuwa wato wani da aka yi mai wanda aka ce masa amru bin al-hayy alladhi kana awwal ma bahar al-bahira wa sawaba sawaiba shine wanda ya fara a tunanin sai ga wa larabawa mun ga wancan raƙumin wanda aka haifi mace aka haifi mace aka haifi mace da aka tashi haihuwa ta hudu sai aka haifi namiji to shi wannan ba a shi in ma za a ci sai dai mace a namiji ya ci banda mata ko kuma wannan da ta haifi karo ta sake haihuwar karo ta sake haihuwar karo to wannan ta zama raƙumar allah ba a ɗora mata kaya kawai shirya musu wato gadon zare kuma sai suka kama abin suna ibada Allah ya kare mu to wannan shiryawar an sashi a cikin ibada ya zama shirka shine farko wanda yi a cikin larabawa suka yi nisa har ma suka zama cewa suna gaya wa mutane ba za wato za su ci mushe ba za a ci ba sai ya mutu sa'annan in ya mutu sai kai in kayan kasi ha to da yankan Allah da yankan kawanne ne bi sai ka dauka kamar karatu suka faɗa alhali shirkuci ne Allah ya kare don haka in larabawa to shi ne farko sa'annan sai al'ar ya wato shi ne wato shi ne farkon wanda ya aure muradi ko kuma abin da ake nufi dinnan da wa makanan nasu illa ummatan wahidatan abin da ake nufi wato amatan ana nufin mutane ne ba larabawa su kaɗai ba kano ala dinin islam sun kasance farko duk akan addinin musulunci yake milladun adam tun daga annabi adam ila nuhin har ya zuwa ga annabi nuhu faktalahu sai kuma suka samu sabani wato bi an sabata ba'adun yadda wasu suka tabbata akan musuluncin wa kafara ba'adun wasu kuma suka kafirce walaula kalimatu sabaqat min rabbika ba dan kalma wacce ta gabata daga ubangijinka ba laqad ya bainahum da Allah ya zartar da hukunci a kansu fi ma kanu bi yaktalifun cikin abin da sun kasance suna aikatawa addinin Allah ne a duniya duk annabawan Allah da mai suka zo da musulunci duk zo yana wani addini da ba shi kada ya sa wa kansa ya samu matsala ta miyagun malaman zamaninsa shi sa alkur'ani Allah bai bashi tsaransa bai bar tsaransa a hannun wato mutane ba Allah ya ce ina na hannu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alkurani ko mu za mu tsare shi amma ita taura malamai sun gayyara ta saboda dama tsaron allah ya bani a hannun malamai don haka yanzu mu kaddara da an bar tsaron alkurani a hannun malamai wallahi da wani ya cusa tsarakin fati da wani ya cusa jauhara abubuwa da yawa wanda mutum ya ga da ya baya cikin alkurani kuma ka da ya zai bashi saboda tsaro na ubangiji amma can kawai mutum sai ya rubuta da hannunsa kuma ya ce haza min inda lai wannan daga allah ne yanzu ka yi saka yaƙa ba zai ruwa duk karatun ba sai da kai ta malfardoniyo kai ta falasifanci tana ta maganganu da sauransu amma wanda yake riga ko yake ƙauye kuma ya san tauhidi sai ka gama iga kamar ka yi zane a ruwa bai sama mai ka faɗa ba saboda karatun gaskiya ya riga me karatun gaskiya ka riga ka fahimci addini ba ƙaramin karatu ba ne darasin da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya gaya wa mutane musulunci rukunai biyar ba don wannan ba da wani ya ƙara sa'a ne bar imani rukunai shida da da hanya da wani ya ƙara ya faɗi isa ne rukuni ɗaya nawa kenan sha biyu diya da za ka yi garin in aka ce kabar wannan wallahi ka shiga matsala allah ya kare domin ji asalin mutane dukansu akan musulunci suke in ga mutum ya shiga wani hayaniya to shi ya jawo kansa ga musu allah ya ce cewa ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون كما سنة سوء المشركون المشركين لولا أنزل عليه دمي بأسوكر حكم عذاب محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه أسوكر مصوت آية لجوبين للسبا وتو كما كان للأنبياء كما يتكسر شيء لأنبا من الآقة وجن تابوا الآقة سوكر عن النبي صالح والعساق كما سنداء إن النبي موسى waliyar ko kuma hannu da aka bashi da yake fari Allah ce ƙorin lahun ka ce musu inna malgaibu abin da ke wato abin sani shi gaibi shi ne ma gaba min al'ibada abin da ya fake game da bayi ai amurhu al'amarin salillahi ga Allah wa minu daga cikin gaibi din kuma akwai al'aya akwai aya faɗa ya ce biha illa huwa ba mai zuwa da aya sai Allah su ma da suka zo da ita ba su suka zo da ita ba waye ba su zo da ita to shi an ba shi alƙur'ani akwai aya da ta ba alƙur'ani ba an ba shi alƙur'ani mu ji dai yadda Allah ya ajiye shi a gaban duniya ya ce ba mai taɓa masa Allah ya kare Allah ya samu fahimci gaskiya amin Allah ya ce ba canjin ku saurara azaba za ta kama ku tun da ba ku yi imani ba ina ma'aku ko inni ma'aku ni tare da ku minar mutazire ina cikin masu saurara na
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا
نعم قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
Allah ya ce wa idan a tsakarar nasa lokacin da muka ɗanɗana wa mutane musamman alkubar kafirai rahamatan wata irin rahama muka saukar musu da ruwa muka saukar musu da rahama da kwanciyar hankali in ba da ruwa a bayan wata cutarwa ma'ana bayan kunci masarkun wanda ta shafe su ilahun izalahun makrun bi ayatina sai zama kuma suna makirci game da ayoyin suna tunanin ya za su yi sinanne alkur'ani ko su binne alkur'ani ƙulillahu asra'u makara da ce allah ya fi ku gaggawar makirci domin ka gida makirci za ka yi makirci ba mai addini kamar mutane annabi salihu alaihi salam sun gama shirya ba makawa in sun je za su kashe shi kuma sun shirya wannan an ɗauko wannan kabila wannan kabila wannan kabila a jama'a cross in an marros ya nemi a waye kan yake a rasa sun shirya abin kamar ranar laraba ranar talata duk sai allah ya kansu abin majalku sun mutu sai mai kuma babu allah ya kare da haka allah ya ce shi ya fi gaggawa an ka shirya makin cikawa ga wasu za ka shirya yana ganin ka kuma ya san mai kake nufi sai allah ya ce inna rasuluna lallai manzanninmu ya tubuna kuma suna rubutawa matan korona abinda duk da yana makirci an rubuta yanzu ta Allah ya samu dace karar alkur'ani ba ya yi wa sai dai malaman addini masu karanta da alkur'ani a yi amfani da kai a wawantar maka kamar yadda fir'auna fasta kafa ƙauna yi amfani da dama iwawantar da mutanensa ya ɗauke hankalinsu ya nuna masa ya ce shin ba shi bai fi annabi musa alkhairi ba ga shi maka a wahazin wanadar ونادى فرعون في قومه نعم قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي نعم أفلا تبصرون Allah ya ce wa na da fir'auna fir'auna ya kira ya yi kuma fi qaumihi a cikin mutanansa yace ya qaum ya ku mutane na alaysa li mulku misra ba ni ne nake da mulkin misra ba wa hadhihi al-anhar kuma wannan teku ko tekuna tajri min tahti tana gudana ne ta karkashin mulkina sai yadda nace ni nake ikon sarrafa ta yadda nake so afalatun siru ne na kuma ba matsayina ba ita amana أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ita amana khairun ni na fa alkhairi am hada alladhi huwa madin ko wannan walakanta ce wai fa annabi sallallahu wanda wala ya kabi wabe baya ma dama ba shi da sararin da zai iya mewa mutane magana shin shi bi alkhairi ko shi mutu ya zo da tararara duk shi ne abin da yake ya sanci addini in ka ji mutu ya samu malama addini ba lokacin da aka zo a yi zanga-zanga wani ya tashi ce duk wani malami da ya hau mumbari ya soki zanga-zanga ko bige shi akwai mutum da ya faɗa wannan kana nufin malamai ke nufi ko addini wallahi addini ke nufi kuma za a gane din maganganu su addini ke ike wato kara Allah ya kare mu to shi ce ni ne na fi alkhairi ko wannan walakantacce ashe dan an ce maka walakantacce dan an ce maka ba ƙauye dan an ce maka ba san abin da kake yi ba akan addini an fa gaya wa manzon Allah annabi Allah ɗaya daga cikin ulul azumi annabi Musa kuma lokacin Allah ce fastaka fa qaumu فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين yace walaula ulqi alaihi
aswira azuratin min zalim dan ne ba a sauko masa wani kambu na zinare ba wanda in mun gan shi kawai ana ganin sa manzon Allah ne ga na'am au aw ja'a au ja'ahul mala'ika ko kuma yazo tare da mala'ika muftarni yana faɗa mala'ika yana ce eh da gaske ne tunda bai haka wai ba ba- ba haka gaskiya gaskiya yake faɗa ba wanda haka da yawa wanda ya sa duniya a gaba yake mayar da mai addini ya mayar da addini ƙauyenci ya mayar da shi rashin ci gaba shi abin da ya ɗauka ci gaba ka zo duniya ka more ka mutu kwaɗi da Allah Allah ya kare mu shi Allah ya ce fasta ka فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين Allah ya ce fasta kafa ƙaunu sai wawantar da mutanensa ya ɗauki hankalinsu ya dibirbantar da su ba da oh sai suka maɗa suka bar annabi Musa alaihi salam sun suka koma ga mai mulki ga mai kudi ga mai dukiya sai suka mada to don haka abu wanda yake a yanzu din nan karka dauka wai samo ne idan mutum yana karanta alkur'ani in ka ji mutum yana wannan maganar sai kawai ka ce Allah sarki abinda za ka iya gaya mar kenan kuma da yake shi musulmi momini abinda aka ce masa addu'a sai ka ce ubangiji Allah ya shirye shi Allah ya samu dace to gaba sai Allah ya ke cewa lokaci to alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyil karim to kafin a tashi ina so gaya mana wani abu na alheri kuma ubangiji Allah ya ba mu alheri amin
wayansu bayan Allah suka zo suka same ni suka kawo min wata shawara gaskiya shawarar nan na yi farin ciki da ita kuma na yi dariya na yi murna na ƙara yin addu'a ba babban malamin asasin wannan ƙungiya a sheik ismail idris allah ya ji kansa amin malamai ne suka zo su dukansu malamai ne suka zo suka ce su don allah suna so su ba da shawara suna da sha'awar da a ce su fa sun ga alaramma duk lokacin da yake zuwa nan a ƙasa ko dai fito a kafa ko kama kame a zo a aro wato a kan a goye shi kuma a mayar da shi suka ce bai zai hana yi wani kokari a sa- a sama wa alaramma abun hawa kusa abin da ya faranta min rai na ƙara gode wa allah na ce darasin malam wato sai gode wa allah in banda izalawa yake haka ne malami ya ce aiwa malami alkhairi da can fa akan gumbar in mutum ya ɗebi gumba da yawa wani sai sai ya daina magana da shi ko kuma ga ana rikici a kan goro to jama'a wannan shawarar da suka faɗa ni ne na ji daɗin ta kodin mun ji to lanci na rana ya kyau Allah muna fata Allah ya taimake mu Allah ya samu dace a mana addu'a Allah sallallahu alaihi wa sallam Assalamu alaikum ya jama'atul musulmi.
Wa alaikum Amana muna abubuwa addu'a da wani da saka mu da kai. Kuma akwai sanarwa kamar haka wato makarantar Rabbul Azhar tana gayyatar jama'a zuwa wajen can kusa da baki primary school wato da da a yayi mahaddata alƙur'ani mai girma kuma akalla za a yayi mutum 27 mata wato mata da maza muna addu'a Allah ubangiji ya kai mu Allah kuma ya bada ikon zuwa amin bayan haka kuma shugaban agaji na Nijar Local Government yana gayyatar 'yan agaji na detachment meeting wanda insha Allah bayan sallar ishan nan a nan gaban masallaci saboda haka wanda ya san yana detachment ana gayyatar sa yanzu nan bayan sallar isha a gaban masallaci da detachment din yamma da na gabar da kuma na tafi
na shiga wata suna ganin malam gani a bada shawara cin da an ce za a zo zancin na abin hawa kuma muka ce da an zo nan da cewa ne gaskiya kamar abin zai ba da fa'ida amma ba yadda ake so ba don haka kai da malam ya faɗi magana nan kayan da to kafin zuwa ranar ita wurin da hanyar da za a bi lancin din ya yi kyau in allah da za a yi kuma muna fata duk wanda yake masallacin nan kar ya cina wani ne zai ba shi kun a'a duk wanda yake masallacin nan ya ji shi ma rana ita yau din ya riko abin da zai jefa fi sabi lillahi assalamu alaikum Fa'alaikun. to riga na ɗauka kamar za ka ce da ya kamata kuma mu ɗan sa wasu kwamiti wanda za su ayyana wasu
ina jin su ɗin ne kuma to tushen da suka zo suka same ka
to shi ke nan da bana addu'a
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا الله منا roƙonka amalan din karanta da mu Allah ka saka masa da alkhairi kuma da muka saurara Allah muna roƙonka ka ba mu aiki da abin da muka ji na umarni na hanyar Allah ubangiji ka ba mu ikon hanwa dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah muna roƙonka Allah ka biya mana su dukkanin damuwoyinmu Allah Ubangiji muna roƙonka ka yaye mana su Allah muna roƙonka iyayenmu da malumanmu waɗanda suka rasu da sauran yan uwa musulmi Allah ka gafarta musu musamman masu wannan ƙungiya Sheikh Ismail Idris da babban malamin sana tauhidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ka gafarta musu shugabanninmu da suke mana jagoranci tun daga mataki na ƙasa da jahohi gaba ɗaya da lokal gaban da rassa Allah muna roƙon da Allah ka taimake su ubangiji Allah ka ƙara musu nasara mu kuma da muke mabiya muna roƙon ka Allah ka ba mu ikon musu ne ya tafi sabilillahi wanda ka yadda da ita ya Allah ka kare mu daga zamiya irin ta shaitan Allah ubangiji ka mana bayar cikawa da imani baki da اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
ja su haka cewa ana ya ya ya mata da wani Ismail, a mutum mu shiga da shi, in mara ya samu gidan zama kawai.